يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة شاهدوا وطن الله المحرم ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma guda hudu a cikin jerin lissafin watannin musulunci guda goma sha biyu hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1445 muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu a cikin kaddarawar allah muna cikin tasirin na alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka muna da cikin sutul bakara inda muka tsaya a darasin na baya aya ta 213 yau insha Allah za mu tashi a aya ta 214 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa tsarkakaku Allah ta'ala ya zaure da ƙasar mu lafiya Allah ya mana maganin makircin masu makirci ya Allah muna roƙonka ga ƙasar mu nan a halin da take ciki ya Allah ya kama na ɗauki don ba mu da wata mafita ba wata gagarumar gudunmuwa wanda za ta kwantar da hankali yau sai ta Allah domin Allah ta'ala shi ne gwani kuma shi ne al'aziz shi ne wanda yake gagaraba da mabuwayi ya Allah muna raƙonka ka agazawa ƙasar mu ka mana ɗauki ka taimaka mana Allah ta'ala ya zauna da ƙasar mu lafiya masu shirin kulle-kulle na cikin gida da na waje ya Allah ka san yadda ka yi da su Allah ka mai da makircinsu a cikin ƙirazansu Allah ka taimaka mana haka za mu tashi aya ta 214 bismillah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum أولكم Mm.
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى Mhm.
متى نصر الله Mm.
ألا إن نصر الله قريب ubangiji ta'ala ya ce an hasubtum ayyuhal mu'minun ya ku masu imani shin kuna tsammani kuna zato haka kawai an tadkhulul janna salim alun ku mutu ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum ba tare da an zo muku da irin misalin abin da aka zo wa waɗanda suka gabace ku ba su wa waɗanda suka gabace gabace mu sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masadumul ba'asa ubangiji ya ce sai da alba'asa'u ya shafe su maral alba'asa shine alfaqar talauci ashe na daga cikin jarrabawa da Allah ke zabar mu'mine da ita shine talauci idan talauci ya same mu sai mu hakura mu nemi taimakon Allah domin shine mai arzutawa alba'asa shine tsananin talauci sanan wadara ba tare da an jarrabe ku da waɗansu cututtuka kala daban-daban ba kuna tsaba da ku shiga aljanna ba tare da an jarrabe ku da talauci ko kuma yawan cututtuka ba wa zilzilu da kuma zilzal shine khawfan min al'ada zilzalar shadida tsoron makirci da harin makiya girgizawa wanda take mai tsanani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk waɗannan ababen an jarrabe su an zarrabe su tsananin talauci wanda har ta kai a lokacin za a ga wani mutum mayafi ɗaya gare shi zai zo masallaci da shi ya yi sallah sai ya koma gida ya bai matarsa ta kota rufe al'aurar ta yi sallah wannan bai sa sun ja da baya akan imaninsu ba an zarrabe su da talauci rashi wanda wani sahabi ya ce sun kasance a wata tafiya da suka yi mutum yakan ci dabino kwara ɗaya ne kawai ya sha ruwa abincin wunin kenan kai sun yi wani tafiya wani yaƙi yaƙi ne wanda a yi gaba da gaba da makiya amma kuma fara kawai suke ci ko ganyen itace duk wannan Allah ta'ala ya jarabe su da wani ne amma Allah ta'ala bai taɓa sanya abu ɗaya da wama a duniya ba daɗi ko wahala sai ya kawar da shi dna da ka samu kanka ka sa a tunaninka wannan wani ɗan lokaci ne abin zai gushe wa in ma jin daɗi ne kake ciki wata ran zai gushe ko kai ka gushe ka bar jin daɗin wa in ma kana cikin bala'in talauci ne talaucin wata rana zai guce Allah ya kama ka wadata wa in ma kana cikin rashin lafiya ne wata rana Allah zai baka lafiya haka duk abin da Allah ta'ala ya baka a duniya jarrabawa ne jin daɗi ko wahala kuma gucewa zai da haka Allah ta'ala ce kula tsabanin za ku shiga aljanna salim alim ba tare da mun zo muku da waɗannan abubuwan ba da daga cikin su a jarrabe ku da talauci ko a jarrabe ku da rashin lafiya ko a jarrabe ku da fargaba da tsoro ku samu kanku cikin wani yanayin da kuna cikin fargaba yanzu yau ɗin abin da muke sai kenan wani tun da ya ja ta ecos za ta kan hari cikin shi ya ɗori ruwa gane ke bai yau yau mun shiga uku ya manta da allah wani tun da aka ce za a sa takunkumi hankalinsa ya tashi kana je a kasa yin salar kawai shi abin da ke tara mai hankali kana je a kasa biya idan aka kasa mutanen nijar a cikin kashi 100 kashi nawa suke ɗaukar biya a wata ni dai na san akalla dai kaso mafi yawa dai wanda ba sa ɗaukan biya ne to su su rayu ba haka kai ma ko da za a kasa biya za ka rayu ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ar-razak to da haka mu ba abin da ya kamata a ce ya tara mana hankali a matsayin na masu imani da Allah daman kowane lokaci mu a matsayin mu na masu imani da Allah da abin da ya zo mun sani zai zo jarabawa ce jarabawa ce idan kuma Allah ya jarabe mu me ya kamata mi mu koma zuwa ga Allah mu yi istirjai Allah madaukakin sarki ya ba mu tsari a cikin rayuwa akan dukkan al'amuran da ya zo mu yi haƙuri inda har an jarabe mu yi haƙuri kuma idan kuma yi haƙuri ta yi albishirinku wa bashirin sabirin وبشر الصابرين Mhm.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kafin ma a bada albishirin sai da Allah ya ce wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ubangiji ta'ala ya ce ku saurara ku ji ya ku masu imani wala nabulu wannakum wallahi sai mun jarraba ku sai an jarraba mu da mun kullum ba cikin jarrabawar muke ba illa kawai wata kala ce daban wani lokacin take sauyawa Allah ce wallahi sai mun jaraba ku bi shay'in da waɗansu ababe min al-khawfi na daga tsoro malamai suka ce me yasa aka gabatar da jin tsoro akan sauran abubuwa na jarrabawa saboda tsoro ya fi komai tace hankali idan kuna cikin fargaba da jin tsoro ba ku iya barci idan kuna cikin fargaba da jin tsoro ba ku iya cin abinci idan kuna cikin fargaba da jin tsoro ba ku iya noma ba ku iya zuwa ofis ba ku iya zuwa aikin hannu ba a biki ba a aure ba a aurarwa duk da kaga ana yi waɗannan abubuwan to ba a shiga cikin tashin hankali ba ga abincin a gabanka zaka ji baka iya ci saboda mi tashin hankalin jin tsoro Allah ya to sai mun jarabe ku da wannan a cikin rayuwa wala nabul wa nakum bi shay'in min al-khawf wal ju' za mu jarabe ku kuma da yunwa wani lokacin ku shiga cikin yunwa ai kullum madaman Allah da ya gyara ku sa a cikin ta ake galibi cikin kashi 80 cikin 100 ba kowane mutum yake samun ya ci abincin da yake so a wuni masu uku ana cikin yunwa ake wanda kasin min al'amwal wal anfusu was samarat za mu jarrabe ku da kuma karancin tattalin arziki za mu na cikin shi muke kasan ba gaba da an ce talakan kasa ce an ce kuta ce kullum mu ne na baya duk wani abin da ake alfahari da shi a duniya in ka mallake shi kai mai kuɗi ne ƙasar da take da abin ita mai arziki ce mu muna da shi amma kuma an ce halin mutalakawa ne ban gaba kan baya kenan idan ƙasa tana da iranium tana da zinariya tana daga cikin ƙasashe masu arziki a duniya muna da shi kuma da shi muna da shi idan ƙasa tana da man fetur tana da man fetur tana daga cikin ƙasashe masu arziki a duniya mu muna da shi ko muna da ruwa a ƙasa muna da guraren noma muna da guraren kiwo amma duk da haka kullum mu da kuta wai me yasa haka me yasa haka abin da yasa haka saboda muna cikin wani irin tsari a ƙalƙashin renon wata ƙasa wanda take azalima wanda kuma duk wanda zai iya jagorancinmu to sai ya kasance yana abin da take so ita kuma da take so kullum mu kasance cikin kaskanci wannan kawai shi da haka Allah sai ya mana kaska mu huta da cizo mm Allah sai ya mana kaska mai shan jini France Allah ta'ala ya raba mu da sharrinta ya cire mana ita daga mulkin mallaka to da haka Allah ta'ala ce duk yana daga cikin jarabawa wannan halin da muke ciki ashe ashe jaraba tana da ƙarshe ko ba ta da ƙarshe to Allah sa a zo ƙarshen eh kawai mushi muke fata Allah sa ƙarshen ne aka zo eh dama duka jaraba a cikin miki min al-khawf wal ju' wa naqas min al-amwal duk muna ciki dama wal anfus kin ma muna ciki dan kana garin ku ne a zauna lafiya duk bakin iyaka ne da ka tauka samaradi yanki na kudu baka da tabbas kin zaka waye gari a cikin gidanka za a iya zo a dauke ka ko a dauke iyalinka ko a kore dabobinka balle ka ce difa balle ka ce kasar doso wani bangare balle ka ce kasar talabiru kuma uwa ba balle ka ce kasar tawa balle agadas damar kula ana cikin matsala nan da 'yan kwanaki kaɗan wasu bayan allah noma suke je suna yin noma talaka yana noma a gona guda tara aka da aka musu yankan rabu kowa a cikin nan ƙasar amma saboda rashin sani wa za ga wani daga wani guri yana cewa wani jata akwai zama lahiya ina zama lafiya yake to duka waɗannan abubuwa ne Allah ya taimaka jarabawa ne na kasi min al'amwal wal anfus karancin tattalin arziki tsadar rayuwa mace-mace yawan kisan gilla wa samarat da karancin ƴaƴan itace na alato dama wanda sai an kafara daga waje galibi muna da gurin noma mu kuma duk abin da aka shuka tana yi amma saboda bala'i duk wani abin da kaga za a yi amfani da shi sai an kashe ga wata ƙasa idan ka gaba nan daga wata ƙasa idan ka kwakwa daga wata ƙasa idan ka ga abarba daga wata ƙasa lemu wanda ya gani daga wata ƙasa kai mangoro ba daga duk abin da yake samarat ƴaƴan itace balantana su wani olive su wani inabi su wani waya duk in ka gashi dama muna da karanci shi wanda ba cikin bala'i muke jaraba ba jarabawa ce ta Allah amma musun tana da karshe Allah sa a zo karshen ta Allah ta'ala sai ce wa bashirin sabirin albashirin ku masu haƙuri Allah samuna daga cikin masu haƙuri alladina idza asabatu musiba sune wanda duk wani abin sosarai abin damuwa abin bakin ciki duk wata musiba wa kullu ma sa'al mu'min fa huwa musiba manzo Allah ce duk abin da zai bakanta maka rai a matsayin kai mai imani musiba ne duk abin da zai bakanta maka rai musiba ne tsadar rayuwa musiba ce kana sayan bawon shinkawa jika sha biyu yanzu ka ji a ce sha hudu musiba ce kowa musiba ba musiba ce damu daga wata kasa aka kawo ta daga wata kasa to wani iya kalli wadanda ya ji kuma ci lasa takunkumi sai ce a ina shi ke na an halaka wala takunkumin allah shi ne takunkumi mu ji tsoron takunkumin allah ba na wasu ba can sakar karu karnukan farauta mu ji tsoron takunkumin allah ba takunkumin wa'annan ba su suke babu lumfashi iskar da muke saka daga wa take zuwa ruwan da muke sha daga wa ruwan sama da ake saukar wa yake mana shi wa yake fito da tsirrai wa yake sa tsirran su yi ko su kasa yi Allah ne kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min ubangiji ta Allah ce kulka ga musu ya rasul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana mun yarda da wannan na'am lan yusibana har abadan ba abin zai taba samuwa a gare mu sai abin da Allah ya riga ya wajabta shi a gare mu to me rajin tsoro kuma me wa barazana me barazana ta da mun hankali lan yusibana illa wa kataballahu lana ba abin da zai iya samu mu a wannan rayuwar gaba ɗayan ta sai abin da Allah ya riga dama ya wajabta abin zai samu gare mu ko da hushin ECOWAS ko babu hushin ta zai iya samu mu huwa maulana kuma Allah ta'ala shi ne abin wanda yake jibintar al'amuran ‘yan'uwa a su suke jibintar lamarin mu dako? kawai su suke ba da kudi a yi salar su suke ba mu kudin cewa dai su suke raba mana abincin da muke ci ne su suke yi kun ki magana kun yi shiru su suke ba mu lahiya su suke ba mu kudin bukata wani zai iya cewa ya gani yake in ba su ba ba a yi ba salar wallahi je wani hankalin shi ya tashi wallahi mu dai wannan abin ayi da za a yi wallahi yanzu kaga in aka ce sun yanke salar biya samu bari ta bar Allah kun da me salar fa me salar fa kai da Allah ya baka arziki an hana maka ci dan ana tsunguya maka a amshe abin ka tsunguya maka wannan tsunguya za ba za aka barka da kayan ka ba zama lahiya ba me kun a amshe abin ka tsunguya ba a bar ma kayan ka gaba ɗaya dungurungun wanne yi wanne fi kadiba ga diyar da najeriya take da tsadaban fitar har yanzu za ta nemi ke sha diyar da man fetur ya tsada a najeriya har yanzu za ta gada mu kuma ana tace shi yadda baka manyan motoci suna ta wucewa da shi har yanzu an nijar bai ma san akwai matatar mai a nijar ba bai ma san akwai mai a nijar ba ko ya sani shekara sama da arba'in ana ɗiban zinariya diamond iranian ana ta ba a duniya kamar muna da biyu na uku wanda yake kalite mai kyau gangariya ko karin kulo ba ta ba ka kakariya da kulo da nan ko akwai wanda ake bin muna bugare ba to aka bar mu kayan musami wallahi mu koma zuwa ga Allah yawa mu ji tsoron Allah lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala allahi falyatawakkalul da Allah ne ake dogaro duk wasu masu imani da Allah suke dogaro ba waɗancan mutanen ba don haka wannan aya tana gaya mana amma sun to an zada kulun janna kuna tsammanin haka kawai ku shiga aljanna wala ma yati kun masalan ladina kalu min qablikum ba zo muku da misali irin wa'inda aka zo wa wa'incan na jaraba ba masatumul ba'sa'u wadh-dhara ai an jarrabe su da tsananin talauci da rashin lafiya wa kuma an girgiza su ta hanyar jin tsoro wata rana an tabi wani yakin da manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa waye zai iya zuwa ya leko mana can ko makiyanmu musan halin da suke ciki aljanna ta yi ba wanda yake iya daga kai saboda jin tsoro da fargaba an kai wani lokacin da hatta ya kulur rasul har shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kanshi zababban Allah da kanshi da waɗanda suka imani da shi sahabbai su Abubakar su Umar suna ta mata nasarullah yau shi ne taimakon Allah zai zo wata rana masu kai suka ce ya rasulullah alatan rasulullah ba za ka roƙa mu Allah ya kama na agaji ba ba za la ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri alatansur lana alata da ulana ya rasulullah ba za ka yi mana addu'a ba halin da muke ciki ba za ka nema mu taimakon Allah ba yace inna man kana qablakum an samu waɗansu daga cikin al'ummar ta gabace ku kana aduhum ya kasance ɗaya daga cikinsu yudawul mishar ala mafarriki ra'asihi za a ɗora si abinda ake yanka katako a tsakiyar kanshi yana da rai fa a rika yankawa sai an raba shi a biyu kuma wannan bai sa ya bar imanin shi da addinin shi ba wannan bai sa ya mai kauya zuwa ga arne ba la sarfa zalika addini wannan bai sa ya karkata ya bar addinin shi ba saboda haka ya ce ku yi haƙuri wannan al'amarin da sannan Allah maɗaukakin sarki zai ɗauka shi bai ɗauka shi ba Allah ya ɗauka addini ko bai ɗauka ba ya ɗaukaka saboda haka mu koma zuwa ga Allah ya ‘yan uwa mu nemi taimakon Allah har sai da ta kai manzo Allah da kai shi wata rana da sahabbai suna tare su taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala ku saurara inna nasarullahi qarib taimakon Allah yana kusa Allah samu ma taimakon Allah ya zo mana Allah ya sa ƙarshen bala'i na mulkin mallaka faransa ya zo mana Allah sa zaluncin da turawa da suke mana Allah sa ƙarshen shi ya zo kar kuma ce fa a cikin ƙasar nan muna da sojojin faransa dubu nawa dubu nawa kun taɓa jin da aka kai mana hari suka kai ɗauki aka ce an kai hari amma sojojin faransa guda ɗari a cikin dubu biyu sun kai wa ɗari da ɗauki sun ci nasara kun taɓa ji amurka tana da bas ko ba tana soji dubu nawa kun taba ji sun kama na dauki kawai sata ce suke manufa kuma mu muke tsare su ba amirka ɗaya sai ga sojo da uku ne tana tsare shi wai mai baka tsaro kan kike tsare shi shi ne gudun wanda suke mana taimako da suke mana kuma suna gani ana yanka mutane suna gani a cikin ƙasar da ta tawar talabiyar za a zo wani gari a ce muku nan da awa goma sha biyu ko awa bakwai muna son ku haɗo miliyan kaza in ku kawo za mu taya wasu daga cikin ku dole sai an je an babu ga an samu kuɗi an kawo a wani ƙasar tamu haka muke ciki yanzu duk wannan eko zo bata ce ba ana cikin bala'i bata ce ba za ta ɗauki mataki bata ce za ta ka agaji ba wasu sai yanzu ne za su ka agaji sai yanzu ne za su ka agaji dala ba kamata mu gane su waye su ba idan kaga can bature soja to sai kaga namu baki biyu ko uku suna tsaron shi kadai maimakon su ba mu tsaro su ne muke bai tsaro muke bai tsaro kada sa wani amfani suke kuma suna da na'urori baka taba ji ba sun ce ku yi hankali guri kaza mun hango da na'urori ga yan ta'adda ta kusan su za su zo su je su karkashe yan uwa kuma su zo a ce sun bace wannan shine gudunmuwar da suke mana cikin kasa Allah ya isa Allah ya isa Allah sa mun zo ƙarshen wahala amma akwai zalunci gaskiya sau da ya kamata duk ɗan nijar ya kwantar da hankalin shi dogara da Allah in dai bala'i ne dama a cikin shi gaishe in kashe-kashe ne dama ana kashe mu kuma ba wanda ya hana a kashe mu kisan da ake mana a yakin boko haram ba wani baturan da ya hana a kashe mu sojojinmu ne suke gogarin su kawai a ƙasar difa ba mu taɓa ji ba an ce turawa sun yi maganin yan boko haram sojojinmu suna can suna barci ko kun taɓa ji ku gida ban taba ji ba a duk dadin da muke ba mu taba ji sun ka agaji an kawo sojojin ma'aji sun suka ka agaji suka ta kwakwan taba ji da haka mire ne daman a cikin bala'i muke mun sani fatan da muke allah sa kawai a zo karshe kuma allah ya gaya mana dan ba za mu shiga aljanna ba sai an jarabe mu kuma wannan jaraba ce asiban nasu an yi tarku an yaqulu amana alif lam mim ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Ubangiji ta'ala ce a sibar nasu a gita da kuma an ya kulu amana za mutane suna tsammanin za mu kyale su haka kuma sun ce sun yi imani da mu in ji Allah wahum la yaftanun ba tare da mun jarrabe su ba Allah ce a wala kad fatana wala alladhina qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ubangiji ta lace hakika mun jarrabu waɗanda suka yi imani na gabansu ma don mu bayyana da masu imani na gaskiya ba bayyana da masu ƙarya to yanzu ne aka zo cikin jarabawar masu imani eh duk wanda kaga ya tada hankalin shi da wannan matsalar to wallahi akwai garanci imani da rashi amma don mumuni dama ya san an jarabawa tana nan kullum kawai zai kowa da zuwa ga Allah ba muna farin cikin wacce ƙasa kowa da wani zai taimake mu ba mu taimakon Allah ne kawai muke nema eh dan duk wani taimako ƙarshen shi dai to in babu taimakon Allah a cikin zai zama asara ne amma idan muka tsaya kan neman taimakon Allah Allah yana iya taimakon ka da wani mutum wanda yake fajiri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanan Allah zai taimaki wannan addinin da wani mutum wanda yake fajiri ma mutumin banza Allah iya ga dama dalilin shi sai Allah ya amfani da shi a taimaki ya taimake ku shi Allah to da haka taimakon Allah muke so Allah ya taimaka mana ala ila nasarullahi qarib Allah ce taimakon Allah yana nan kusa Allah ka taimaka mana sai Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim ubangiji ta Allah ce yasa albarka ma za yi fi kono suna tambayar ka me ya kamata su ciyar kenan idan sun samu wani abu wa ya kamata su fara baiwa ubangiji ta'ala ya ce ƙulka gaya musu ma an faƙatun min khairin duk abin da allah ya hore maka na ciyarwa na dukiya mutumin farko da ya kamata ka fara bai a cikin duniya shine falowa da daina uwayenka idan allah ya baka arziki kai kokari ma a hanka san allah ya baka arziki kar Allah ya baka arziki kana cikin gida mai AC da fanka mai sanyi da kafet da karo da komi amma idan aka je gurin ma'aifanka su suna can kawai idan hadari ya taso sai sun tattare kaya kanka yaka su ma ka je ka gina musu gida da kirki su ma ka sa musu AC ka sa musu fanka imma ba za ka ɗauko su kasa inda kake ba idan ka tayi sayan kaya Allah ya baka arziki zaka sa gizna gizna take ko shadda na mai tsada ya wani jika hamsin to su ma tsahin in ka tashi kaka ce a kai mamma tsohuwa ce a sayo mata zawarawa ta yi lahi da ta haika ko ita ma ka ji ba a tamfa mai tsada bari ganin ta tsufa ka saya mata mai tsada ita ma eh ka rika alfari kasan yana daga cikin abin da Allah ya wa uwaye na baiwa duk abin da suka mallaka to bai kai abin da ɗansa ya saya musu yanzu idan mutum yana da riga kwamfule goma sai ɗansa ya saya bai kwamfule ya aiko mishi to so yake in ya fito dangi duk su gane ɗansa ne ya aiko mishi wannan in ya tana karanta ce kaga ɗan naka ya aiko mini wannan so yake ya gani ya maka addu'a eh idan ka saya mahaifiyarka a tamba mai tsada da hijabi ita ta cikin dangin da so take ta saka tana ta ke wancan dan naki ba aike bai mun shi aiko mun wannan balle a ta harka gamo da na L1 to ke ma naki yana gida duk ko kumfile nawa gare ta hayar fari da wanda ka aiko mata abincin da suka dafa a gidansu da za a dauka da gidanka a dafa a kai ko mun dadin na gidan nasu wallahi mahaifiyarka ya ta ce a fara bata wurin da aka da gidan naka haka mahaifi haka suke saboda farin ciki da murnar kyautatawa da ɗan da suka haifa musu to shi yasa Allah ta'ala yace suna tambayar ka ya rasulullah wa ya kamata idan na tashi taimakawa ko jiyar da shi dadi a cikin arzikin da Allah ya bani tawa zan fara sai Allah ce falli walidaini fara da mahaifanka uwaye manyan mutane ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka je ya hawo mimbar ya ce amin ya taka mata ta ta biyu ya ce amin ya taka ta uku daga cikin amincin malaka jibril ne ya zo ya la'anta da tsinuwa ga mutumin da ya zauna da uwayen shi bai yi kokarin kyautata masa ba dalilin kyautata ran Allah ya bashi aljanna wannan Allah ya tsine mishi albarka manzo Allah ya ce amin ya kamata idan ka zo da uwayenka a raye ka yi kokari uwayen da naka su mutu suna maka Allah san barka amma kaga wani shi dalilin shi ne uwayen suka samu hawan jini a wannan ya shiga uku ko ya sa musu tension sun ce yayi kaza yaki ya bar kaza yaki bari duk abinda uwayenka suka ce karka yi wallahi in ka kuskure kai shi ko da ba gaban idan su ka shiga uku ka shiga cikin mushin Allah baban ka ce kalan kara ganin ka kaje gurin balo kenan saboda kai balaguro ka je jami'a sai karka zuwa gurin balo ai ka shiga uku duk abin da uwayenka suka ce karka yi kala kuskure kai shi a rayuwa sai dai in Allah ta'ala ya umarni da yin aikin abin ko manzon sallallahu alaihi wasallam ko mine ne wani mutum yace zai yi balaguro uwa ya ce to ita ne a ganin ta da ya bar zuwa baraguran nan sai ya kunna uwa wasu kawai sai ta yi kun san rayuwar da idan ka zo gari baka da masauki idan kake tafka masallaci ko masallaci ya sauka a masallaci ya sauka a masallaci to lokacin da ya tashi cikin dare sai ya fara sallah a ce akwai wani barawo ya je ya yi sata ya yi kisan kai da ya zo tara masallaci a buɗe da ya shiga ta wani ƙohon sai ya mutu ta wata ƙohon yan bin sau suka zo an yi ta'addanci an yi sata an yi kisa ga sau ya shiga masallaci ana laika sai ga mutum yana sallah za a bar shi ta shege munafikin maza ka yi kisan kai ka sata ka zo kana sallah ko sau suka tamke shi ya yi sai ce ba shi bane a cikin daren ma abin suka bai kafin su kai shi gurin alkali a mai shari'a ya suka yanke mashi kunne shaida ce aka mai don a gane shi gona ya gudu da inda ya gudu aka tantance ba wahala ko wani mai yankakken kunne ko don ya kubce ya gudu da kunnuwan shi ai ba za a gano shi ba ya suka yanke mai kunne da aka zo gurin shari'a ba yadda zai ya kare kashi ko yana da zai ya ce shi ba shi bane aka ce mulahikin maza rai ba kai bane to da aka zartar mai da hukunci za a ji a kai tunda kisa yi a karanta mashi aya za a zartar mai da hukunci aka ce wannan shine hukunci yace wannan shine hukuncin wanda ya saba ma uwaye shi a ashe alkali yana ji za a tare shi yace ku kirawo shi me yasa kace wannan je shine hukuncin wanda ya saba yace kwarai kwa saboda yadda aka yi ni zan yi wannan bulagoro ne ma'aifata suka ce kalin yana tashi na taho da na zo garin nan ba da masauki yana sabga a masallaci cikin da na tashi ina sallah na ji wani mutum ya shigo ta wannan kofar ya fita ta wancan kofar ni ban san waye ba ana shigo a kitar na sallah kace ni ne saboda ka ni a guri na wannan shine sakamakon wanda ya saba ma uwaye shi alƙalai ce ta kuka da shawara da aka yi bincike a ga haka ne sai aka sake shi amma da aka ya koma gida da kunne biyu da kunne nawa ya koma aha kaga amma ya gane kunne shi ko to haka matsalar saba uwaye take duk yadda za ka yi idan uwa ya gaske cewa da kai kaza wallahi kai ba za ka samu albarka abin ba idan kaka kayi wannan abin ya zama to umarnin Allah ne to a nan gurin sun shiga haƙƙin Allah sai ka aje nasu haƙƙin Allah da ba haƙƙin uwaye da ba to duk yadda za ka yi a ƙoƙarin ka na rayuwa yi ƙoƙari tsakaninka da uwayenka a rabu lafiya wallahi in ka kuskure ba ku rabu lafiya da uwayenka ba duk arzikin da Allah zai baka da mulkin da Allah zai baka a duniya sai ka gaskata sai ka walakanta baka koma zuwa ga Allah sai Allah ya gaskantar da kai kuma azabar Allah na jiranka ka da haka mutum ta zuwa ga uwayenmu uwaye manyan mutane ne uwaye babu madadinsu ba a sake su duk yadda za ka yi ka san uwayenka uwayenka ne sun mutu ko suna raye har yanzu haƙoƙinsu yana kanka wani ta mai mazara su sarar hal baka alayya min birri abuwa ya shay'an ba da mautihi ma shin akwai wani sauran abin da ya rage na da'a da kyautata uwaye a kaina bayan sun mutu mazala ta mace kwarai kuwa ka rika zumuncin da za ka yi zumuncin da ba don su ba in ba don su ba ba za ka yi shi ba ma'ana duk wanda ka san suna zumunci tsakanin uwayenka yanzu uwa da ka samu tono ya hau kanka sai ka je ka ziyarci wa'in mutanen sai ka zumunci da su wannan haƙi ne na biya gare su haka da sun gangara ce Allah jikan wani ko dan nan nashi Allah ya Allah ya mishi albarka Allah ya wani ya aihida Allah ya jikan shi kaga ka janyo mahaifinka addu'a saboda kayi abin kirki amma kaga wani kuma sai ya kashe ka ta ka rika tsina uwaya a gani in ka zan ɓarawa kasa za a ci alatsina ƙwar ɓarawa ko ko da ta mutu ta za mata tsinuwa ya ce ka rika yin zumunci don su ka rika yin saraka don su ka cika musu alkawari wanda suka ɗauka baturewa baya buƙatar sakamako daga wajen Allah amma an yantar da laitar baban shi ya ce sai ya yi kaza to zai yi ƙoƙari shi ya cika wani alkawari idan ka kai musulmi ina ga kai ga musulmi ne kai akwai mutanen da fa za su rasu ranar tashin alkiyama a nuna masu tarin ayyukan alherin na lada a ce nasu ne su ce Allah ba mu aikata aikin za mu samu wani sai a ce ɗan da ka aifa da ya ta aikata alkhairi wannan kama ne aka baka a shaddi aikin alkhairi da kai akwai uwayenka suna da kaso a ciki mu kyautata zuwa ga uwaye da haka duk abin da Allah ya hore ba na jin daɗin rayuwa na sutura na abinci duk yadda za ka yi ƙoƙari uwayenka su masu samu da haka falilwa da daini wanda za ka fara kyautatawa a rayuwa na alkhairi to shine uwaye wala ƙarabin kuma sai makusanta sai makusanta wani ya ce ina da rahami guda wa zan ciyar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka ciyar da kanka ya ce ina da wurin da bai ce ka ciyar da iyalanka ina da wurin da ya ce ka ciyar da mahaifanka ina da wanda bai ce kuma yanzu ka ciyar da makusantanka yayinka ko karnuwanka ko makamantansu ko makamantansu yace akwai wanda rama yace to kuma yanzu sai kai duk wanda ka gani sai ka ba wannan sai ka ba wannan ashe sai ka wuta haƙƙin kanka da haƙƙin iyali da na uwaye da dangi yanzu kuma ya kamata a ce ka yi gwaninta zuwa ga wasu dan uwanka zai shiga matsala zo ce yana neman taimako da ke zaka bayar jika goma amma an wani daga can ya bugo maka yana son ɗari biyu sai ka ce ba matsala zuwa karba gawar jari hujja saboda shi wancan yana da kai ba kana tsoron wata rana babu ta same ka je gurin shi amma wannan dan uwanka ne amma sai ga in ka bashi da yawa yayi yawa saboda shi talaka ne alhali ya kamata ka binciki matsalar ta shi gaba daya ka shahe mishi hawaye ka samu ladan saraka da taimako ka samu ladan zumunci to falli walidaina wal aqrabin idan Allah ya baka dukiya wanda ya kamata ka fara taimakawa ya mari dukiyarka sune ma'aifanka su ya kamata su bi kowa morar dukiyarka amma ka saya matarka a tamfa mai tsada ka saya mahaifiyarka zaurawa mai araha ka saya kanka kaya masu tsada kuma sai ka je ka diba mahaifinka ka saya mashi wani abu wanda yake gashi na dai Allah ya sauke bayan ka bai uwaye ka taimaki makusanta sai Allah ya ce wale tama sai marayu hakkin marayu yana kan kowane musulmi a cikin abin da kake samu a rayuwa kullum ka yi kokari ka rika cire kaso na marayu marayu kullum karuwa suke inda kana raye to ka tabbata da kowane wuni sai an samu karuwar marayu waye maraya mutumin da ma'aifin shi ya rasu bai balaga ba shi ne maraya wannan mutum yana da haƙƙi akan al'umma musulmi shi yasa cikin abin da Allah ya hore ma bayan kyautata zuwa ga uwaye ga makusanta akwai haƙƙoƙin marayu akan yan uwa kullum mutum ya rika tunani wata hanya zai iya samu ya ciyar da marayu idan baka san hanyar ba ka nemi hanyoyi na kungiyoyin da suke taimakon marayu ka rika daukar dan wani abu cikin dukiyar kana sakawa a ciki wal masakin sai kuma talakawa da ba su da shi ashe wanda ba shi da shi yana da haƙƙi akan mai shi duk lokacin da Allah ya gaba ka da wani mutum kai kana da shi shi ba ya da shi to an jarrabe ka ne Allah yana so ya ga ya zaka yana da haƙƙi akan ka lokacin da ya kamata ya gane lalle kana da ta hanyar taimako da zaka bashi bayan wannan sai wabin sabil sai mutumin da yake yana kan balaguro sai guzurin sai yanki to da mutum da tashi a masallaci ya ce a taimaka min daga gari kaza nake za da gari kaza sai ga wani ya ka dala biyar wani ya ka dala goma shi kuma garin da za shi ya kai a kashin jika goma a masallacin na ko an hada mai kuɗi bai ɗari da hamsin ba ko dama kun bai karya ba bai tun rana ba ya zo sallah azhar ya kake zamani gobe sai ya gaishe a wancan masallacin yana a taimakon da gari kaza daga ce munafikin banza kaga jiya da masallacin ba gashi ana ya masallacin nawo me kuka mishi me kuka mishi abin da ya kamata idan aka ce mutum ya zo yana bara guzurin shi ya yanke za shi gari kaza to ku yi kokari a wannan zaman naku ku zauna ku hada kuɗin da zai kashe wannan garin da abincin da zai ci ku je ku sayi tike ku bashi ce gari kaza yanzu kun mutu haƙin shi ƙarya yake ko da gaske yake ko da kun cika yanzu ko bayan kun gashi a wani masallaci na bara za shi wancan garin kuna da yanci ko ba ku da yanci ku yi magana saboda ku daga kun cira mai cikin wancan gari ya aka yake zaune a garin ke ne sai ku kama shi zargi to haka muke yawa lalle a koran da suke ƙarya ba gaskiya ba amma mafi yawa lalacin mu yana ɗaurewa ƙarya gindi idan mutum ya zo da matsala a magance mishi matsala a yi ƙoƙarin magance ta gobe in an gashi ya yi magana a kanta shi kenan kuma an yi sun sa zarge shi to dama abin da aka yi ba zai iya magance mishi matsala ba kaga daga nan gudun shi ma sai ya koya sai zama zakin bara Allah ya sauke to shine aka ce wabin sabil wanda guzurin shi ya yanke yana kan bulaguro shi ma na da haƙƙi a cikin duke da Allah ya bamu bayan wannan sai Allah ta ma tafa alumin khairin abinda muka aiwatar na alheri na taimakon al'umma ka taimaki iyayenka ka taimaki danginka ka taimaki marayu ka taimaki talakawa yan bulaguro wanda guzurin su ya yanke yanzu ba a cika tsaya nan ba duk abin da ka aikata da alkhairi fa inna allaha bihi alim Allah masani ne da wannan abin kuma zai saka ba da shi ashe abin da ake son yawa idan Allah ya bamu na farko mu taimaki iyayenmu dangin mu mu taimaka musu marayu suna da haƙƙi a kanmu wayanda muka yi a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne a matsayin ka na talaka a kowanda shi ya fi ka talauci yi ƙoƙari in Allah ya haɗa ka da shi an da rabe ka taimake shi bayan wannan abin da ka aikata na alkhairi Allah madaukakin sarki zai saka maka da shi Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ubangiji ta'ala ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum haza ijabin min Allah ta'ala da jihari al-musulmin wannan kaman wata amsa ce daga Allah madaukakin sarki akan yin jihadi akan musulmi wajibi ne wajibi ne musulmi ya sa a cikin rayuwarsa da tunaninsa zai jihadi don daukar mallai ilaha illallah bi ayi nau'i min jihad da kowane nau'i na jihadi akwai jihadin da rubuce-rubuce ne za a yi ana shiga cikin yanar gizo hawa musulunci karya a yada shirme da sharholiya da bidiya da shirka kuma sai ku hau yanar gizo ku kare musulunci ku kare imani ku kare tauhidi wannan jihadi ne ana daukar dukiya a saka ta a hanyar banna kuma sai ku dauki dukiya ku ku saka ta a hanyar gyara hanyar da za ta taimaka addinin musulunci ya ci gaba a inda jihadi ya kai za a sanya bindiga kuma sai ku sanya bindiga raka kutiba alaikumul qital Allah ta'ala ya ce an wajabta muku yin yaki wawa kurhun lakum amma shi yakin ya zama wani abu ne abin ki a gare ku kuna masu kyamar ku je jihadi dan za a ji rauni ko za a rasa rayuwa ko za a rasa dukiya wasa an takara hushayan tabbas zai iya faruwa akwai wani abin da Allah ta'ala zai wadabta muku ku zama kuna kyamar abin wawa khairul lakum kuma yin wannan abin shine alheri a gare ku sau da Allah ta'ala yake kaddara maka wani abu sai ka ji kana kyamar abin kuma alheri ne kai baka sani ba Allah yakan ɓoye alheri ƙarƙashin damuwa a jarrabe ka da wani abin da za ka damu kai kun baka sani ba aiwatar da shi nemi alherin Allah sai ga ashe a ranar farin ciki yake wa a sa'ar ta hibu shiya haka kuma wani lokacin za a waye gari kuna son wani abu wannan abin da kuke so shi kuma shari ne a gari yasa sai na umar ya ce bai taɓa farin ciki akan samun wani abin da yake so ba bai taba damuwa da bakin ci akan wani abin da yake kyama dan ya same shi ba saboda ba sai inda alheri yake ba sai karanta wannan aya yace wani abin zaka ki shi kuma alheri ne gare ka wani abin zaka so shi kuma shari ne gare ka me yasa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shine yake da sani ku ba ku san komai ba shi yasa musulmi ana so a rayuwar shi gaba daya ya sallama ma Allah ka rungumi kaddarar Allah ka yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara maka na daga cikin imani da Allah imani da kaddara duk wani abin da ga ya zo maka a rayuwa to ka amshi da hannu biyu ka ce Allah ya sa alheri a cikin shi wallahi sai kaga alheri a cikin shi amma in ka tsaya kana amfani da jita-jita da maganganun social media da rudani wallahi za ka rasa imaninka ba tare da ka sani ba kuma za ka jama kanka asara ba tare da ka sani ba amma ka sawa kanka tunanin duk wani al'amarin da za ka ci karo da shi a rayuwa to za ka amshe shi kaddara ce daga Allah kuma ka amshe shi da hannu biyu wa in ma dai abu ne wanda yake ba mai daɗi ba ɗayan biyu ne duk abin da ya same ka a rayuwa marar daɗi ɗayan biyu ne ko zunubin da kake yi tsakaninka da Allah ne Allah ya jarrabe ka da shi don ya wanke ba zunubin ko kuma Allah ya jarrabe ka don ka ci jarrabawa Allah ya kama ka taimako shi daga baya wa ka taɓa gani ya samu matsayi ba tare da an jarrabe shi ba misali da ka fara karatun boko ka taba zama ka samu wani matsayi ba tare jaraba ba ba a jaraba ka a premier da ka zo walaj ba a jaraba ka ba ka je university an taba yi to haka rayuwa mata ke ba babu wani alheri da zai biyo baya sai bayan jarabawa kuma ba ka iya samun alherin sai in ka ci jarabawa cin jarabawa kuma matakin farko shine yarda da kaddara duk abin da ya riga ya faru a kan kace haka Allah ya kaddara kaddara Allah kuma sha'a fa'ala Allah ya riga ya kaddara wannan ne kuma Allah abin da ya sauke zartarwa sai kuma ka nemi taimakon Allah yarda da kaddara da neman taimakon Allah wannan shi ke ba da cin nasara a cikin jarabawa rayuwar duniya gaba ɗaya kaf da kuma samun makoma kyaukyawa da haka Allah samu daga cikin masu iman da kaddara Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon cin jarabawa Allah ka zura da ƙasar mu Nijar lafiya Allah waɗanda suke so su kama da tashin hankali da zubar da jini a cikin wannan ƙasa Allah ka san su Allah ka yi musu ɗaya Allah ka tura musu bala'i wanda ya fi wanda muke ciki Allah ka tura masa bala'in da zai rikita sa tsakaninsu ya Allah ka mai da makircinsu a kansu Allah ka yi mana maganin dukkan abin zai zama mana tashi hankali a rayuwa Allah ka zauna da kasar mu lafiya da sauran kasashen musulmi abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu